أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم يا جماعة المسلمين أنا قال يا بان مهل الله تبارك وتعالى أنا قد يا قريشي ni'imar Allah mai girma da ɗaukaka gare mu mu talikai ta yawaita ta fi gaban ƙidayawa. Alhamdulillahi lalzi bi ni'imatihi ta timmu salihatu. A jama'ar musulmi ga shi yau, Allah ya kama ranar biyar wato ga wata na juma'a da al'ahir. kuma a bana shekara ta hijirar manzan Allah annabi alaihi salatu wassalam tana da shekara dubu da dari hudu da shekaru arba'in da shida yau kuma shida ga watan disamba wato shine watan goma sha biyu na lissafin miladiya ta haihuwar annabi isa ne maryam alaihi salam bisa ga faɗar sashin kiristoci duk da cewa sashinsu ba su yarda da haka ba kuma wannan shekarar a miladiya sun ce shekara ce ta dubu biyu da shekaru ashirin da hudu to wayannan hijirori guda biyu dai sun nuna wa marasa addini masu ƙaryata Allah cewa ko a lissafin tarihin duniya da duniyar take tafiya a yau maguzawa ba su da tasu da haka tun da aka ce hijiran manzan Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama kai tsaye dai addini ne na musulunci ko da kuma aka ce haihuwar annabi isa ɗan maryam alaihi salam shi ma ba ɗaya ne daga cikin ulul azumi minar rusuli ba to ina shekaran maguzawa mutan rasha kutu ba kun kama hanyar da ba ta da tushe ba ta da asali ba ilimi a ciki ra'ayoyin su kalmat ra'ayi ne na kafirci domin abin da suke kokari su ce ba za a yi tashin kiyama ba za a yi tashin alkiyama billahi allazi la ilaha illa huwa za a yi tashin alkiyama زعم الذين كفروا أن لن زعم يبعثوا الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير ya jama'ar musulmi wannan fazancen Allah ne a littafin Allah alkur'ani mai girma littafin da barna ba ta zuwa gare shi shi alkur'ani mai girma kuma ya dace da da da yanzu da nan gaba da duniya da lahira a fagen alheri ga duk wanda Allah ya bashi imani da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kuma da wanda ya kafirce ya ƙi yarda da islam ɗin to shi kafiri ne ba abin da yake damunsa kuma illa tsayuwar ranar tashi alkiyama don ya san ya yi ba daidai ba ya san shi azzalimi ne ba ya san a ce za a yi hisabi Allah ya tona musu asiri za'aman lazina kafaru Allah yi bu'asu wanda suka kafirta sun yi wata magana ka tobara cewa wai ha abada su ai ba za a tashe su ba me ma'ana su bai ba za musu hisabi ba Allah bai bar wannan magana ta wuce haka suddan ba ya sa manzon Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya musu raddi Qul Allah ya canna wanda ka ce bana za a yi tashin kiyama ƙara da rantsuwa warabi ka ce na rantse da ubangiji na Allah da tubu azun na wallahi za a tayar da ku to ina maganar su wallahi tallahi da musulmin da kafiri da nagari da mugu wallahi da kasan ma ana tashin a kiyama wata rana yanzu muna gidanmu na aljanna Allah ya yarda domin tasawar hantsi sai Allah ya mana rahama ya kai mu gidan rahama aljanna kuma ba a haɗa mu da mai nuna mana hanya kowane ɗan aljanna ya shiga ya san hanyar gidansa Allah ka shigar da mu gidan aljanna ka tafi da su da rahamarka Kul ya rasu Allah ka ce la tub'athunna wallahi za a tayar da ku ya ku masu musun tashin kiyama wa rabbi na rade da ubangiji na la tub'athunna wallahi za a tayar da ku ba tayarwar kawai ba abin ba da kuka boye ba ku faɗa ba thumma la tunabba'unna bima amiltum sannan wallahi za a ba ku labarin abin da kuka yi lokacin zaman ku na duniya jama'a kuka ga wannan wa'azi saboda haka da gidanka da waje da ƙasarku da ƙasar waje da lokacin dare da lokacin rana duk abin da za mu yi mu shuka alheri don Allah yana cin mu Allah yana ganin mu ya san halin da muke ciki ya san abin da muke sakawa a zuciyarmu ko a gida ko a daji ko a sama ko a ƙasa ko a tsakanin saman da ƙasa ba abin da Allah bai sani ba. Kowa sai ya tsaya a gaban Allah ba mai fasara dukkan taliki zai tsaya a gaban Allah za mu yi magana da Allah da yardar Allah Ubangiji zai yafe mu. Don mun shaida la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma Allah shine gatan bawa a duniya da lahira Allah ka mana gata a ce bayan mutuwa akwai tashi bayan tashin sun malatu na ba'unna bima amiltum sannan wallahi za a ba ku labari game da abin da kuka aikata karka ce to ina za a samu gwanayen lissafi ina kwamfitoci ina masu ɗaukan hoton da za su ɗau labarin duk wannan karikitan banzan in su za ka auna da magana Allah to ta Allah ce gaskiya ba wa'annan ganda-gandan ne za su yi lissafi ba Allah ne zai yi wa zalika ala Allah yasir wancan kuwa wajen Allah bu ne mai sauki za Allah da ya san kowa da komai ne za ce wai ya zai yi lissafin kai kafirai tunaninsu ya mutu ku tuba zuwa musulunci inna dina inda Allahi al-islam الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب madaukakin sarki ya ce inna dina tabbas addini inda Allah a wajen Allah ba biyu ne ko uku ko wani ra'ayoyi daban ba ne sunan addinin Allah Allah ya ce al-islam musulunci shine addinin Allah kuma cewa kowa ya zo duniya za mu bauta wa Allah da addinin Allah musulunci kowa sai da ya ɗau wannan alkawarin Allah ya bude mar hanya ya samu daga mahaifa zuwa duniya. Kuma maɗaukakin sarki, tabaraka wa ta'ala, muna yabanka muna godiya gare ka ga waziru sirikin na biyu, a Sheikh Sa'id Hassan Jingir. Allah ya dawo mana da shi lafiya bayan ya je ya yi ta 'yan boko check-up da gashi ya je ya yi kuma Allah ya dawo da shi lafiya na maka barka da sauka na roƙa maka Allah ƙarin lafiya ta imani musulunci gaskiya rukon amana dace na duniya da na lahira gaba ɗayan mu da kai da yayanka shek Yusuf Sambu wanda yan Allah da gobe yanzu muna muna garin sa wa'azin musulunci a mambarin jama'at izalatil bid'a wa iqamati sunna Allah mun gode maka to ai tashi alkiyama a baiwa mutane bayanin abin da kowa yayi a duniya Allah ne zai yi wannan aiki wa zalika ala Allah yasir wajen wajen Allah abu ne mai sauki so da haka gaskiya a nesa da ra'ayin yahudu ba su da kirki a nesa da ra'ayin nasarawa wanda da abu mai ya tafi sunan nasaran ma ya subuce a hannunsu ake kira su kirisawai kasan nasara ana cewa mai taimako addinin Allah lokacin annabi Isa don sun ce na hannu ansarun lahi ya aka yi ya aka yi ko da larabcin yanzu ba a ce musu ansar amma fadda da kansu su suka ce su masu taimakon addinin Allah ne zamanin annabi Isa yana nan wato a cikin ko suratu saffi ne على رمى
يا أيها يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم كما قال عيسى بن مريم للحواريين نحن أنصار من أنصاري كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم fa'asbahu zahiri da kun ga Allah ya kira masu imani don shi zai ba da aiki mai nauyi duk da Allah shi ne Ubangijin talikai duka to sai ya zaɓi im- masu imani kaɗai ya ce ku yi aiki kaza don ya san mara imani baya iyawa sai Allah ya kira al'umar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam mu musulmi ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka bayar da gaskiya na'am Allah muna kyautata wa kanmu zato mun shaida la ilaha illallah muhammadur rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam dukkan gimshikan nan na imani guda shida mun yadda gaskiya al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir وأن تؤمن بالقدر خيره وشره قال أكلا ما سيماني وأن عن أمة النبي صلى الله عليه وسلم ينونا من كرمي وسادة تاريخي musulunci addinin Allah ne tun annabawan farko da shi suka zo daga ƙarshe annabi ya tattara Allah ya tattara wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sakon gaba ɗaya na tsantsar gaskiyar musuluncin nan da tun annaban farko da shi suka zo to sai ya ce ya ku waɗanda suka ba da gaskiya kunu ansaran lillahi ku kasance masu taimakawa don daga addinin Allah amma ba don Allah kaga wanda aka ce yana taimakon addinin musulunci don Allah ba don kabilanci yake yi ba. Wanda aka ce yana taimakon addini don Allah ba don a yi kirari a ce sai kai babba ba. Wanda aka ce yana taimakon addini don Allah ba don kabilancin farar fata ba ne, ba don kabilancin Hausa ko Yarabanci ba ne, ba don kabilancin Rukuba ko Firon ba ne, kono ansaran lillahi ku kasance wato masu yin taimako amma ba don ƙabilanci ba ba don neman kuɗi ba ba don neman girman duniya ba ba don mugunta ba lillahi ku zamanto ansaran lahi mataimaka addinin Allah kar wani ya ce wa wani annabi daga annabawan Allah kar ya ce mar Allah kar ya ce mar dan Allah kar ya ce dan majalisa Allah mai ba Allah shawara a talikai kaf ba Allah na biyu Allah ba da yan majalisa masu ba shi shawara ba a talikai kaf Allah ba ya da ɗa ɗa ma bai yi kama da Allah ba to don haka wasu sun yi wadan kai sun kira annabi isa allah ko dan allah ko da shi da gyatumarsa da allah kamfani ne suke aiki tare trinity kuma ƙarya ce don da za a kira an sarawa ya dole ka ce almajiran annabi isa ne ko to annabi isa ma don ka san ba allah ba ne sai ce kama ƙala isa bunu maryama kamar yadda annabi isa ɗan maryama ya gaya wa musulman da suke tare da shi almajiran annabi isa wanda ake Allah ya ce musu lil hawariyina ga hawariyawa masu fasara suka ce masu inufan 'yan agajin zamaninsa suna sa farare na kaya farin rawani da sauransu in nuna musu shi ba Allah ba man ansari ilallah ya ce hawariyawa wa zai taimake ni zuwa daga addinin Allah Allah ne zai ce wa zai taimake ni to annabi Isa ya ce wa hawariyawa wa zai taimake ni ilallah zuwa ga Allah dan haka annabin Allah ne bawan Allah mai neman taimako don daga addini tare da shi almajiransa su tafiya ilallahi zuwa ga Allah. Kaga akwai Allah. bai ce ilaishi ba ilallahi ga haka yi tauhidi ya- ya ya kubuce wa kiristoci suke shirme annabi isa ya ce man ansari ilallahi wane ne mataimaki na zuwa ga Allah da yake addinin musulunci sai da da'a na tare da annabi isa musulmin lokacinsa suka ce na hannu ansarullah suka ce mu ne mataimaka addinin Allah ba tawaye ba yankan baya ba gaddama ya ce wa zai zo a yi taimako ilallahi zuwa ga addinin Allah suka ce na hannu ansarullahi mu ne mataimaka addinin Allah sai kenan da yana cikin wa'azinsa ba amana ta'ifatun min bani isra'ila sai wasu jama'a daga bani isra'ila suka yi imani la ilaha illallah isa rasulullah ba abin bauta da gaskiya sai Allah isa manzon Allah ne to a haɗu a yi aikin taimakon addini to jama'a da can akwai kira zuwa ga taimakawa addini ko babu yanzu fa to za mu je wa'azi ka duran Allah ya da ya haka da yatsunka za ka ga wani ya fi wani tsawo to mai halin zuwa mu je taimakon addinin Allah kar a barka a baya ad-daruratu tubihul mahzurat wanda baya da hali ya taimaka wa masu halin zuwa din ya ce ga abinci ya ce ga motar hawa ga kudin mai ga kaza a taru da na gidan da na ha- kan hanya da mai tafiya kowa ya taimaki addinin Allah Allah kuma wanda duk ya taimaki addinin Allah Allah zai taimake mu Allah ka ba mu gagarumar nasara. Allah ka sa mu yi gagarumar wato cin nasara da dace daga gare ka. Wato, raba mu da zuwa- zuwa kan mumbare a cikin Kaduna mai wa'azi mun tinkari shekara goma. To gashe mutan gari- Kaduna Allah ya sake maimaita mana. daidai wannan lokaci na yaba wa jasawa wanda wannan jiha ta filato Allah da gwaninta yake kaga gurin da ba a jin tsoron saukar baki irin filato irin jos irin jingir wala sai an tona wani daga cikin 'yan uwanmu alhaji ashir bunkure ya ce wannan gari na jos na burge ni ya ce wallahi yaro ɗan shekara bakwai a jos ya fi wani ɗan shekara hamsin a waɗansu gurara ya ce domin ɗan shekara hamsin ɗin nan kowane mako ƙaranci in an ce ina mai taimakon Allah addininsa da dukiyarsa gwargwadon samunsa sai yaro ya ce ganawa naira hamsin ya ce sai a ce ko kai ko wakilinka ya taimaka a mako da naira hamsin hamsin so biyu ko so uku ko fiye ya ce wallahi kuma akwai ɗan shekara hamsin ɗin da shi kuma a ma- a shekara guda bai ba da naira hamsin ɗin ba to gurin da ake wa'azi daban gun da ake sauraron wa'azi daban gun da ba wa'azi daban daga cikin ɗaukakar wa'azi akwai mutum ya san mahimmancin taimakon addinin Allah domin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya rage na alheri da bai gaya mana ba yace ittaqun nara walau bi shiqqi tamra kare kanku daga azabar wutar lahira ta hanyar ciyar da dukiya kan ku raina iya naku ko da tsagin dabino ka ci wani tsagin ka ba da wani tsagin a ɗaga a ciki suka yi maloniyawa ne subhanallah ya zaman duniya ya tara miliyan kaza kaza kaza har ya mutu inda kurciya za ta sa kirjinta na masallaci bai yi ba amma dukiyar kuma sai amsa hisabi زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير جماعة شهد دوكيا دقا دين الله كدا أمكارا الله كتير مكيم النبي عيسى با الله بني شما cewa almajiransa ku zo mu haɗa kai mu taimaki addini man ansari ila Allah waye mai taimako na zuwa ga Allah daga addinin Allah da haka annabi Isa ba Allah ba annabi Isa ba dan Allah ba annabi Isa ba dan majalisa Allah ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba Allah bane annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba dan majalisa Allah ne mai ba Allah shawara ba annabi Ibrahim ba Allah bane ba dan majalisa Allah ne mai ba Allah shawara ba dukkan su bayin Allah ne manzannin Allah masu gaskiya masu rukun amana masu isar da saƙon Allah ba ragi ba daɗi kuma gangariyar fahimta suke da ita ba sa kuskuren fahimtar muradin Allah a wajen abin da ya ce su zo su isar mana. Salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Tiran Allah da amincin Allah tabbata ga annabawa manzanni gaba ɗaya da shugabansu da na kan gaba ɗin wanda a cikinsu shi ne shugaba da sauran annaba manzanni ulul azumi minar rusuli salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in ta jama'a ai gimishikan musulunci biyar ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya fada buniyal islamu ala khams shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadar rasulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان an gina musulunci akan gimshikai biyar na farko shahadati Allah ilaha illallah sai dawar babu abun bauta da gaskiya sai Allah shi kadai wahda hula sharika lahu Allah shi kadai yake a zatinsa yan dariƙo masu cewa komai ma Allah ne a gurin su kafirai ne wanda ya ce annabi isa ne Allah kafiri ne wanda ya ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ne Allah kafiri ne wanda ya ce akwai Allah na biyu kafiri ne ba gyara qul huwallahu ahad قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
Allah madaukakin sarki ya ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya aiko shi zuwa ga duniya gaba ɗaya ce qul ya rasulullah ka ce huwallahu mahalicin kowa da komai shine Allah ahadun makadaici ya ce biyu ya ce komai Allah ne ya ce uku cikin ɗaya to ko masu ce biyu ko uku ko dubu ko me kafirci ne ku bari ku dawo zuwa ga hanya Allah in ba haka ba wanda duk ya mutu da aqidar raba Allah biyu ko uku ko ya ce komai ko ya ce Allah uku cikin ɗaya ko ya kira wani dutse Allahnsa ko ya ce shi ko Allah ya faɗa kalmar zai bi kafirai ne kuma sun shiga wuta da waccan aƙidar ba za su fita ba har abada Allah ya tsare
ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين
kuma Adam Ibrahim ya ce a cikin suratul anbiya'i Allah ya ce wa man yaqul minhum duk cikin talikai gaba daya wanda duk yace a cikin su inni ilahu yace shi abun bautawa ne min duni koma bayan Allah ko mutumin nan ya zama inyas ko ya zama shehuwa ne ko ya zamanto Sheikh Abubakar Mahmud Gumi ko ya zamanto Karl Marx ko ya zamanto waye ma to Allah ya kare mu Sheikh Alhaji Abubakar Mahmud Gumi kowa ya san yayi fice cikin tauhidi shaidawa la ilaha illallah Muhammadun Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam akwai ran da ya taba cewa shine ubangiji ya taba sassautawa ga masu cewa akwai Allah na biyu Allah ji kansa Allah rahamshe shi Allah sa ya huta amma shi ɗayan mai dafa ne ba inda ya ce shi ne Allah ba su ɗauka cewa shi ne Allah ba wallahi kutu ba ba Allah na biyu ba Allah na biyu wallahi tallahi kuma Allah bai bari a duhu ba ya ce wa man yaqulu minhum wanda zai yazo ko yana karantar da addini ko ya ga yana da wani farin jini ko wani kuɗi ko mulkin ƙasa ko mulkin duniya kul ya ce inni ilahun ya ce shi abin bautawa ne min duni yi koma bayan Allah ba zalika na jazihi jahannam da ce to wanta za mu saka masa da wutar jahannama Allah wani tsari jama'a Allah na wasa da talikai wallahi a nisanci shirka an halaka maza an halaka mata da ƙarya wani abin da ya sa yabo wani ya ce mara Allah wai ya ce zai yi kuɗi jama manin razaku wake arzutawa manil muhyi wake rayarwa manil mumitu Allah sai wasu so su bokaye su ɗauke su sai kudan banza su ɗauke su shekhinan Allah da annabi suna kira cewa a dawo ga Allah. Amma idan da rabon a sha doka bari ba ta magani. Wallahi wani in ka ce masa kai hankali za su kaɗa ka a wuta sai ce ai za su sa shi a aljihu ya wuce. Wutan lahira ce za wa Allah to wani aljihu na babban riga ko na kwalashet. waccan magana akwai maganar shirme Allah ka kebo bayi wanda duk ya ce shi abin bautawa ne Allah ce fa zalika na jazihi jahannam to ba wannan guda ɗayan ba kazalika yadda ka ga dankara kafiri mai da'awa cewa shi za a bautawa a jahannama to yadda ka ji wannan Allah ce haka na jazihi zalimi na duk wani azzami limi da shirka ta mafaɗaya haka muke masa sakamako mu dan karaci a jahannama ba zai fita ba Allah kiyaye mu zama Ramadana yanzu kun ga tun da mun zo watan biyar shida bakwai takwas saura wata uku na tara ɗin shine Ramadana Ramadana kuma a tsarin musulunci azumi muke yi ko ƙarshen sami idul fitr sannan sai shawwal sai zulqa'ada sai zulhajji ko to wallahi malam albarka a gun ramadana ana yana kamawa to shikenan su fidatul maradatul shayatin sai a dankara dukkan shaidanan aljanu a cikin kurkuku a dankara musu wato sarka a daure su saboda su bar bayan Allah bautawa Allah saboda Allah a tsarin addinin Allah inna dina inda Allahil Islam sai ka ga babu watan da za ka ga bayan Allah musulmi kirkinmu na hauhawa kamar ramadana kowace sallah za ka ga mun cika masallaci ta ɗan za ka ganmu da nutsuwa za ka ganmu da kyauta za ka ganmu da sadaka za ka ganmu da tausayin marayu ninkin ba ninkin ɗin lokacin da ba ramadan ba haka ne ta wani lokacin da ka gana ciyar da abinci da tufafi da taimaka wa marayu kamar ramadan kaga wata mai albarka haka ne ɗaya ga watan shawwal watannin hajji sun shiga ka taɓa ganin wani taro da yake koya wa ɗan adam tarbiyya na ciyar da dukiya na barin gida a tafi don addini da manya-manyan sarakuna da shugabannin ƙasashe al'ummar musulmi maza mata to mu mazan gaba ɗaya mutum ya yi harama da haji sai mun shiga cikin ihrami mu ɗaura kwarjalle mu yafa mayafi wanda an fi son mu yafa farare kuma tun da yake musulmi duk gurin alherin nan muke nema sai ga duk alhaji gaba ɗaya mu fari sat mazaja mata kuma an yadda su sa farin an yadda su sa kowane iri an yadda su sa wanduna da sauransu amma namiji banda sa wando sai kwarjalle sai wannan mayafi na ihrami ko wato idan mutum ya shiga aikin hajji wallahi tallahi ga alhazai nan ba san ya kasu ba sai mu ji kamar muna azumi magana da za mu faɗa sai mun yi tsam ba kowace magana za mu faɗa ba sai mai kyau sai ta tsoron Allah sai ta wa'azi sai ta shiryar da mutane ga yadda hajin yake ranar da Allah ya ba mu iko muka sauke hajjin sai mu tar Allah ya wanke zunuban mu gaba daya yawmin waladarhu ummuhu kamar yinin da mahaifiyar mutum ta haife shi ba sauran zunubi haka mun gama aikin haji Allah ya mana wanka gaba daya ga albarka a aikin haji ga albarka a umara don suna kawar da talauci Allah ka ƙara mana imani, Allah ka yafe mana zunubanmu, Allah ka arzuta mu da halaliya gabarin haram. Da kunga ga samun Ramadan irin tsarkin da yake ciki, irin tausayin da yake koya mana, irin tsoron Allah da yake koya mana. Ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaikumus siyamu.
أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
Allah ya ce, “Ya ayyuhan lazina amanu, ya ku waɗanda suka ba da gaskiya na am, ya Ubangiji mun kyautata wa kanmu zato, mun shaida la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu Alaihi wasallama, gimshikan nan na imani shida mun yi imani da su sai Allah ya ce kutiba alaikum siyamu an rubuta wajabcin asiyamu azumi na watan ramadana Allah ya dora wajabcin alaikum akan ku ya al'ummar musulmi idan ana azumi as-sawmu al-imsaku a larabcin an ce as-sawmu kamewa ma'anarsa al'imsaku kamewa amma shari'ar musulunci a saumuhu al'imsaku anil akli wa shirbi wa ghishiyanin nisa'i min tsulukil fajar sadiki ila gurubi shamsu bin yadda taƙarrubi ilallahi in mutum zai azumi a islam sai mun kame anil akali ba za mu ci abinci ba wa shirbi ba za mu sha abin sha ba wagishiyanin nisa'i babu sunna tsakanin miji da matarsa balle fa wacce ma ba matarsa ba wato sannan waje mi ilmu fukira duk abin da in kai za a ce azumi ya kare ba za mu yi ba daga yaushe zuwa yaushe ya ce min zo ilfajar sadiki daga sanda alfijir na gaskiya ya keto ila gurubi shamsi har zuwa faduwar rana ba ci ba sha ba kusantar mata da jima'i ba kusantar miji da jima'i don me duk takarrubi ilallahi don muna kusanta ga Allah don Allah ake azumi yawa ba yajin cin abinci ba ne ba yajin shan ruwa ba ne ba fushi da wani bane a ce wayan ba maka kaza ba za ka ci ka kisha ka mutu da arna suke ba wannan ba duk taqarrubi ila Allah dan kusanta zuwa ga Allah to kutiba alaikumus siyam an rubuta wajibcin azumi an dora alaikum akan ko ba ku ne farau ba kama kutiba alal ladina min qablikum kama yadda aka rubuta wajabcin azumi Allah ya dora wajabcin su akan musulman da suka yi zaman duniya gabanin zuwan musulmin zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallama to me za a samu ne a musulunci Allah ya ce la'allakum tattaqun ko ku a samu tsoron Allah takawa an ta ji ala bayanaka wa bayana azabin lahi wiqaya mu sanya garkuwa ta yadda azabar Allah ba za ta shafe mu ba zai kare mu wa zalika bi imtisali awamirin lahi wa jinabi ma nahana Allah anhu wa zajar to kun ji azumi ko to wannan takawar ita ce a sallah wannan takawar ita ce a aikin hajji wannan takawar ita ce a zakka wannan takawar ita ce a dukkan ayyuka na musulunci wanda gimshikinta gaba ɗaya shaidawa la ilaha illallah muhammadun rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan alwar musulmi muka yi taron idi malam mutum ya gani ya ga farin gani sai Allah yawa bayan ƙasa ado da musulmi kai sai ka ce mala'iku ne mu ya mana albarka ya ciyar da mu ya shayar da mu ya tufatar da mu ya ba mu ado don mun samu tarbiyyar Allah wacce ke kumshe da tsoron Allah tarbiyyar Allah wacce take kunshe da haɗin kai ba kabilanci an ga watan Ramadan ana ce larabawa ku ɗau azumi buƙaƙe sai wata na gaba duk duniya in dai mutum musulmi ne ko fari ko baki ko mace ko namiji wanda yake mukallaf ne da wanda ake son a koya mar wannan tarbiya za mu dau azumi ko da bambancin kabila ko da bambancin gurin zama to sai za ku ga na nace muslim muslim wannan ita ce manufata mu yi addinin Allah ba kabilanci ba fata ba cin hanci ba mugunta ba damfara ba ƙarya ba fa'ida islam muslim muslim to wayannan watannin da na jera kawai bari ka gane bambanci islam da ɗebi da kanka abinda ba islam ba idan addinin allah dama sunansa ne injuwa inna dina inda Allah islam ba inda yace addinin sa shine yahudanci ba inda yace addinin sa shine kiristanci ba inda yace addinin sa shine bautan magiro inna dina inda Allah al-islam bana aka saukar da wannan aya ta taba canjawa za ta canja ha abada to kaje ka dauko irin addinin kira wanda da turawa da yahuda aka hada baki aka ce ko ma ku ce ga naku watannin ka ce mene na musulunci aka ce al-muharram safar rabi'ul awwal ko rabi'ul akhir jumada al-ula jumada thani rajab sha'ban ramadan shawwal zulqa'da zulhajj shafi haka ne suka ce to su masu yi nasu january february march april may june july august september october november december to kuma kun kwaikwaya eh to a zuwa duba jama'a idan almuharram ya kama muna ganin watan ko ba ma gani to january in ya kama muna gani wannan muna gani wancan babu ko idan safar ya kama muna gani ko ba ma gani to in february ya kama muna ganin wata irar mutum ko ba a gani namu ana gani don me na Allah inna iddata shuhuri inda Allah yasna ashara shahara fi عدة kitabillah الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين
Allah ya bayyana a cikin Alƙur'ani littafin Allah zancen Allah wanda barna ba ta shiga Alƙur'ani gabansa da bayansa. Yace, Inna iddata shuhur lalle lissafin kidayar watanni inda Allah a wajen Allah. Kuna ji dai, ba wajen wani Allah ba ba. Yace, Isna ashara shahara, watanni ne goma sha biyu. na ambata muku sunansu daga almuharram zuwa zulhajji yanzu nan ko ba ai ba ya ce min ha daga cikinsu akwai arba fi kitabin lai a littafin Allah a lallahul mahabus haka yake yau shekara nawa kenan Allah ya ce yau makalaka samawati wal ard ran da Allah ya halicci samai da ƙasa haka watannin suke a gurin Allah ba naka na bature ba ba naka na yahudu ba ba naka na ra'ayin kanka ba ba naka na masu lissafi ba min ha daga cikin watannin nan goma sha biyu akwai arba'aton hormon watanni hudu masu alfarma shawwal daya zulkada biyu zulhaji uku sannan gana wato na ƙarshe a ware shine watan rajab uku a hade ɗaya a ware nawa to wannan watanni masu alfarma Allah ya hana yaƙi a ciki addinin musulunci kuma ya hana ka kwanta kafiri ya fada ka koda a wannan watanni ba dama kare ce ya samu lagu wa dai kai yawwa kuna ji ko zalika wannan tsarin lissafin watannin da yadda Allah ya faɗa mana adadin su sha biyun nan wani ya kwana talatin wani kuma ya yi kusani ya kwana ishirin da tara a watannin Allah ba mai ishirin da takwas a watannin Allah ba mai talatin da ɗaya to haka yake tunan da Allah ya halitta duniya zalika dinul qayyim wannan shine mai kaggen addini to ina marasa kan gado wanda kiristoci suke musu kallon kirsimati kai baka san kirsimati fada da islam ba ne akwai gudunsa ne a a ƙura'ani akwai kirsimati a hadisi to wayansu kiristoci suka ce ƙarya ne babu ma a baibul din jisu wannan kun za ku yi tambaya ku je ku warware a gida suka ce kirsimatin karya ne ji wa'yansu kiristocin ba sa yi so kai sha sha sha mara karatu me ya kai kai kirsimati kai zai mutum gungurin an ji an yi sallah da shi sai ce happy kirsimas sai ya ba shi sha sha sha wannan lissafin watannin dinul qayyimu ne addini ne miƙaƙe in ka sake ka shiga na kirsimati ko ka sake ka shiga na uwar taru yan bori ka salwanta ya za mu ya rasa inda yake bi ɗaka kuke ga ba na ɗaga kafa game da yan kirislam don makaryata ne ba su da addini ko ana yi wa addinin Allah kwado a ce a kawo kuli-kuli a kawo rama a kaki a yi kwado akwai kwado a addinin musulunci gangariya yake kada mu yadda da farfagandar yahudu ba su da gaskiya manzala nabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hadisin da abu huraira ya ruwaito yace kullu mauludin yuladu ala alfitrati fa abuwahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajjisanihi kama tuntajil bahimatu bahimatan jam'a hal tuhisuna fiha min jada'a ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها وعد الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya nuna wannan rayuwa duk da kuke gani fitratan lahi addinin Allah ce allati fatara nasu alaiha wanda Allah ya halitta mutane akan wannan addini din dan kaji an ce fitratan lahi karka ce ai ba shi addini ba to sai Allah ce zalika dinul qayyim wannan shine addini mi kake ba kirislam ba ne ba shirka ba ce ba ta da aƙidar Allah biyu ba ta da aƙidar Allah uku cikin ɗaya addinul qayyimu addini mai kake walakin na tsara nasu la alamu Allah tsare mu daga jahilci sai ce sai dai mafiya yawan mutane la alamu na ba sa karatu sun zauna jahilai ba su san gaba ba ba su baya ba ba gaba kana musulmi a zuwa ce happy christmas kirsiman din ma hatta annabi isa fa zagin sa yahudi yayi sai su- suke cewa wanda duk aka gicciye shi la'ananne ne in ji su sai kuma suka ce an gicciye annabi isa zagi ko yabo yahudu haka yayi wa kiristocin ma Yace, kowa ya sa cross a rika ce masu bin gicciyayye sannan kuma ya ce wanda aka gicciye la'ananne ne in ji su to yabawa suka yi ko ko ko su kansa to wallahi tallahi billahi allazi la ilaha illa huwa annabi isa annabin Allah ne manzon Allah ne cikin ulul azami mai girma mai daraja wanda duk ya zage shi kafiri ne wannan maganar da kace sun gice shi ƙarya ce Allah ce wa ma qataluhu wa ma وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يكينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما
Allah tabaraka wa ta'ala ya nuna aƙidar kiristancin nan ta zagin annabi isa cewa giciyayye ne wai a gurin su kuma la'anan ne ya ce wa bi kufrihim saboda kafircinsu da Allah kai dan kiristan fasarta mana da wa bi kufrihim kafirai ne da Allah wanda baya faɗa ta tashi wa qaulihim ala maryam da ƙaryar maganarsu da suka yi wa Maryam suka ce wai wani kafinta ne ya mata ciki saboda kafircin Yahudu suka so kina na Maryam suka ce ta yi cikin shege Allah ya la'ance su ya ce nan wata irin zuki ta malle muguwar ƙarya azima mai girma tun ya dubi na na Maryam ta haifi annabi Isa dan Maryam ba uba su ce masa wai ta yi ce shege to ku ne shegu ku ne la'antattu Yahudu to shi shi Kirista ba karatu yana bin Yahudu zai zai zai shi kuma Yahudu baya son Kirista kuma ba ku sani ba kwana kwanan nan ma ba kai shekara uku ba sun ce kar wani ya sake zuwa musu Isra'ila ya ce zai je ya yi hajjin kiristoci suka ce ba ku da wani hajji suka ce Isra'ila ba kasar ku ba ne ji shugabannin Isra'ila ƙasar da wani mugun shugaba a Najeriya ya ɗauki samarin da ba musulmi ba dubu takwas ya kai su ya ce za su je training na ce me za a koya musu shiru ba amsa har yau ya ce sun dawo na ce ina suka koma shiru ba a ce komai ba har yau amma zai mun ji jihar da ake kama masu kira fintika mun santa wataƙila wa'yancan din ne a ce kun kasa koya wa yaranku kasuwa kun ce kar ai kasuwa amma ana kama masu kera bindiga ku yi mai ku yi mai da bindiga to wani ko shugaba ne ka ce a tattali bindiga a kakkashe talakawa banza ne kuma gwamnatin sai ta faɗi sha Allah dan Allah baya son azalimi ba za koyawa samari aiki ba kiristanci kiristanci aka je wani taron kiristoci a wata jiha a wata ƙasa aka tara wayansu shugabanni tsofaffi biyu suka saki juna a gudu ɗaya ce ɗaya ce wa ɗayan ka taɓa shirya juyin mulki aka ce za a kashe ka ya ce shi ne ya ce kar a karshi kai ka ce ka a karshi ne kai ne ɗan goyon bayan masu juyin mulki kenan shi kuma da aka ce kai ka tashi kai magana ya ce to shi ya san wanda suka kwace shi ya ce amma shi bai san da wannan ba a ciki amma tun da ka ce tun da kai ya ce to ya gode a wata ƙasa an yi haka wanda ya ji ya ji wanda bai ji ba ne bai ji ba to idan ka yi shugaban ƙasa ai sai ka ce zamaninka an yi alheri kaza an yi alheri kaza an yi alheri kaza alherin ka ne ka kwaci wanda zai kashe Najeriya? Ka kwaci mai cin amanan Najeriya? Wani gudunmawa kai? Wata kuma matar wanda ya fara balle jihar su a Najeriya, ita ce, wata je gurin shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu, wai ta ce, iyamurai ku yi minna za a sako mai rushe Najeriya. Wai kwanan nan za a sako. To ba ke ce Ahmad Bola Tinubu ba, magana ki ba ta saba ce shi ma ko zai yarda da ke ba ba kabila ku ce ta zai tafi a faɗin sarkin yarabawa a garin can ba kuna son yarabawan ne kuna son musulunci ne an ci ahmad bola tinubu da muslim muslim ya ci zaɓe a gurin ku ne ko kiristocin yarabawa ya ci zaɓe a gurin su ne yana yanzu don kun ga Allah ya ɗaga musulun musulun kun ce ba za a rantsar ba Allah ya sa a rantsar kun ce ba za a tafi lafiya ba Allah ya sa an tafi lafiya wallahi a gani na daga cikin alheran Ahmad Bola Tinubu wato yana da jin magana idan aka yi wata magana ta damu aka ce shugaban ƙasa kaza ya damu sai ce to ku zo ku zo ya ce na fasa wannan ko baya yi ko dan ni ina son sa dan musulmi ne to kuma dan me za ku so shi dan me muka zabe shi to kai kana zaman ya kamata a ce ya bar mu ni ya gani na bai kamata a ɗau wanda ba musulmin ba a sa a babban birni kaza ya dinga koran musulmi shi bai za ba su zaɓi musulmin ba ba sa son musulmin yana koran musulmi sannan kuma ga wani kafirci da ake a ɓoye tun zamanin gwamnatocin baya daga ciki akwai gwamnatin buhari suka zo suka rufe ido suka ɗauki inyamurin buhari ko ba ɗauka ba ɓarnar da wannan mugun bawan ya yi bai ta san mu rushewa arzikin Najeriya gaba ɗaya ba. Musulmi ne? Yana son gwamnatin musulunci? Shi ne za a ji a sako ɗan uwansa, to ya zo ya yi me? Ya zo ya yi To anti-party ma ba kwaso ku 'yan siyasa, balle anti-Islam. Musulunci na son ridda ne, ba ma son ridda ne. ta me za a ɗauko kafiri yana gaba da gwamnatin musulun musulun a zuwa ce kuri kenan wannan kuri kenan Ahmad Bola Tinubu Allah ya taimake ka Allah ya raba ka da ƴan antifatin musulunci Allah ya sa kana da kirki Allah ya nuna zamaninka makarantu na su suna yi ko tsakaninmu da Allah da gwamnatin Ahmad Bola Tinubu da ta mai bakwala da ta mai malafa wanne ne aka yi ta kashe mutane ana fasa bo wayancan musulmi ne ko kafirai wannan kidnapper bandit tashe suke ko suna nafawa a zamanin gwamnatin wa ahmad bola tinubu muslim muslim allah taimake ka karka yadda da su sun shiga don su bata gwamnati ne mutum ba ya shiga don ya bata gwamnati ba ya zo birnin kano ko birnin jos ko birnin abuja ya ce a kori musulmi yana son musulmi musulmi din kenan to don me zaɓa shi ya zaɓi musulmi musulmi ne bayan haka ku miyagun 'yan boko yankin islam da kuka shiga gwamnatin musulun musulun don ku bata ta in Allah ya yarda gwamnatin za ta ci nasara ku tuba ku daina wannan muguntar yanzu idan za a yi gwamnati ba shugaban ƙasa ba mataimakinsa ba ministoci ba gwamnoni ba su gabanin ƙananan hukumomi kowanne akwai aikin da ya kamata ya yi don a ɗaga ƙasa ko babu aikin shugaban kalamar hukuma Ahmad Bola Tinubu ne zai aikin ministan gona Ahmad Bola Tinubu ne zai aikin ministan sufuri Ahmad Bola Tinubu ne zai to idan aka kafa ministoci suka yi aiki wa suke suka suna sukan gwamnatin musulun musulun ko an gane ko ba gane wallahi na ɗana ɗan da ake yi akwai wa'anda suna son gwamnati ta waɗi in Allah ya yarda gwamnatin muslim muslim ba za ta waɗi ba in za a yi aikin Allah kar a yi kabilanci waya zo ya fito da wani abu wai duk wani musulmi ɗan arewa wai a kore shi daga aikin central bank a kore shi ku zo ku ce kun kore shi ko ku ce yaya suka ce sun fara aikin su tun gwamnatin buhari tun kafin gwamnatin buhari suna ta cire musulmi yan arewa wai za su mai madadinsu da suwa na suwa ne to yanzu wannan sunansa adalci Allah ya yarda a yi rashin adalci annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ya yi hadisin da ya ce sab'atun yadhilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zillu akwai mutane bakwai ranar lahira Allah ya daga darajojin su za su zauna a inuwa al'arshin ubangiji ran da duk ba wata inuwa ba da wannan inuwa ta Allah wanda Allah ya annabi ya fara ambata shi imamun adilun shugaba mai adalci Allah wannan shugabanci da ka ba mu ka taimake mu da adalci Allah kai mana arzikin da za mu zauna inuwar ka ranar da ba wata inuwa sai inuwar ka shugaban ƙasa da mataimakinsa su ma Allah ya sa su yi adalci Allah ya sa mu zauna inuwa al'arshin Allah idan shugaba musulmi ya ce a kori musulmi aiki ko wani ya shiga gwamnatin ya ce a kori 'yan arewa aka ce ya za a yi ya ce ku ce kowanne aka ga zai je ya hau babban matsayi a ce ka dubu ɗari biyu ka ce ka sauka za a mai madadinka da kabila kaza wannan mugun aiki kai kana tsammani ai mu musulmin ba wawaye ba ne za mu yarda da wannan Allah ka kare shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ana barna a banki na gaya wa Buhari ana barna a banki ko ya ji ko bai ji ba to da ya kamar bai ji ba ya ɗauko yamurin buhari ya aka ƙari cutar da yamurin buhari ya yi har yanzu an tada ko maɗarta ne to allah kare ahmad bola tinubu kar ya ɗauko yamurin buhari kar ya ɗauko bayan raban buhari kar ya ɗauko bahaushen buhari kar ya ɗauko bahaushen ahmad bola tinubu kar ya ɗauko bahaushen bayan raban bolatin Ahmad bolatin mu ka ɗauko na Allah ka ɗauko musulmin nan da suka ce muka ce mun ji mun gani ba ruwanmu da bambancin yare mu Ahmad bolatin mu za mu zaɓa dan ya yarda da muslim muslim eh akwai hausawa da suka ce su ba su yarda da wannan ba ko babu akwai fulani da suka ce su ba su yarda da wannan ba to da shi da ya yarda da wanda bai yarda ba a gurin mu da yadda wallahi a gurin mu mu musulmi wanda ya yarda da muslim muslim shi ne namu mu ma ka yarda mu ne naka ana ta surutu kwanan nan yau ne na bin waya ta hanyar da zan an zo za ka mun wayar ji a ce alhaji wai kai wai ana ce ce ku ce akan haraji baka ce komai ba na ce ni ba na magana sai na ji kan gadanta Ita sai na shiru na ji kan gadanta amma dai ni na san annabi muhammadu sallallahu alaihi wa sallama ya ce irhamu man fil arabi yarhamkum man fi sama tausaya wa wanda suke rayuwa a bayan ƙasa Allah wanda yake cikin sama zai tausaya muku Allah wanda yake cikin sama ta ɗaya ko ta biyu ko ta uku ko ta uku ko ta bakwai ba ta ɗayan ko ta biyu ko ta bakwai za ka ce ba yana nan a saman da yake tun kafin ya halicci sammai bakwai wa ya santa Allah ne ya santa yana cikin muta sha biyu to saboda haka gaskiya adalci dole ne ga musulmi wallahi na taba zuwa gaida ahmad bola tinubu shugaban gwamnati muslim ɗayan tare da ƙaninsa kashim shatima wanda yake mataimakinsa shi yasa sai ce muslim muslim nun su nake nufi sun kuma a zaman mu ne da mu da matanmu sai ce mu masu gidan da 'ya'yanmu da matanmu muslim muslim mu ba musulunci yan tsakanin sarakuna ne da talaka sun ce muslim muslim ba Ahmad Bola Tinubu kadai ba wanda ya yi musulunci wanda ya yi adalci wanda ya yarda da gaskiya Allah ta yi maki muslim muslim a ko'ina aboki da aboki muslim muslim za a zama ba shirka ba sata ba hasada ba kashi ba tseta a muslim muslim haka ne ko ba ka ba ke matar ojuku ba mu yarda cewa ahmad bola tinubu ya ce muke zai sake yan tawaye ba mu ba mu yarda da wannan ba ke kika faɗa in allah da kuma ba zai yarda da haka ba yanzu zaman lafiyar nan da gwamnatin musulun musulun Allah ya bamu ya kuka ji daɗin da muke ji. Mala Ali Abdulwahab ya ce min gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ta aiko wani kati ya ce da ido na naga ya fi dubu kaza ana ba mutane su je su tsoma a wani ɗan rami in ya sansane shi sai sako musu dubu ishirin ko fiye in ji Mala Ali Abdulwahab shi ya gaya mu. A sha nan ma da wanda suka samu. wato wanda ba su samu ba sai iri na to dan Allah a daidai lokacin nan in mutum ya baka dubu uku ya yi kirki ko bai yi ba to wannan kirkin da kake ka fara sako kuɗi ana samu Allah ya maka albarka Allah ya wa mataimakinka ka shimshe ma albarka kakka yadda ɗan anti-islam su sa ka ka yi harajin da zai cuci talakawa karka yadda a musulunci akwai tausayin na baya ko ma me yan majalisa za su su gaya maka akwai yan antifatin ka akwai yan anti-islam a ciki karka yadda Allah ya maka albarka ya taimake ka dan Allah Ahmad Bola Tinubu yana jin magana ko baya ji sannan idan aka zo aka faɗi magana yakan ce to na fasa wannan barin buwan nan ko baya yi duk abin da yake kaga gaskiya ne ka bi shi wala ne masoyinka ne saboda islam islam kuma addinin Allah don haka ne masoyinka ne saboda Allah ni kuma na yadda kai masoyina ne saboda Allah ran da na zo gurinku sai da nace ka rike hannun ƙaninka kashim shatima kar ka yadda yan anti islam za su zo su haɗa ku faɗa karka yadda kai fada na ce kai kuma wanka ahmad bala tinubu karka yadda wayansu miyakun yan siyasa da allah ya kwantala su da ƙasa karku yadda su haɗa ku fada daidai ne mu zaɓi mutane biyu a zo a haɗa su faɗa daidai ne masu so su haɗa su faɗa allah ya rushe su allah ya ƙara haɗin kai tsakanin ahmad bola tinubu da kashin shatima kowa aka bashi ofis a bacci aikin ofis ɗinsa akwai gurin da shugaban ƙasa ne zai akwai gurin da mataimakinsa ne zai idan mataimakinsa ya zarfafi ya ce a ba shi na shugaban kasa shi zai yi ya yi daidai idan shugaban kasa ya ce a danne na ta mataimakinsa a ba wani ya yi daidai to ku yi daidai din kar ku yi wanda ba daidai ba wallahi ni masoyinku ne amma fa saboda Allah kan sauna gwamnoni sarakuna masu farar sanda masu gidaje kaza kaza dukkan matsalan Najeriya akwai wanda babu shi a ciki ne to me yasa kuke so kuke bala Ahmad Tinubu kawai ko Kashim Shatima yamurin Buhari ma Ahmad Bala Tinubu ne ya nada shi bai shuci kasar ba ne a jihar Kano ba barawo a jihar Filato ba gajeren barawo da tsakatsaki babu sai na ta faɗan jihohin ko in ta faɗa kun gane ko ina akwai nagari ko ina akwai mu a daina zagin shugabanni kamanta kanka duk da kai a ciki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi wa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ashabul iman wa aka ware dan Allah kowa ya je aikin sa kun gane na a satin nan wani lambu na da na saya mai takardun sai ɓaɓɓo ne ko mai ake sai yana na hannu na sama da shekara goma nawa tun na murje shi na dasa albasa na yafa tumatir za a dasa an Allah ya yarda to ta haka ya zo damuna ce to ashe za a iya noma da rani to kai ministan gona ga yaranka yara na me in aka kira nomar alhaji sani ga almajirinka in aka zo mai wa'azi wa ministan gona wa ahmad bola tinubu wa wato wazirin adamawa a tiku abubakar wa dr musa wankwaso amma ku je ku tambaye su sun yadda a wa'azin da nake suna almajirci ko ba sa yi in ba sa yi to ba lallai ba dole amma ni nasu ne sunawa ne kuma duk 'yan najeriya wallahi tallahi na san 'ya'yan kiristocin da na taimaka musu a ma'aikata daban-daban don karka cuci ɗan adam kaimar adalci wanda za su zauna inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah akwai imamun adilun shugaba mai adalci duk da kai mijin wance da wance kai ma shugaban gidanka ne kai wa mata adalci kai wa 'ya'yanka adalci kai wa ƙasarku adalci kai wa abokanka adalci ku daina sauraron turawan nan ba sa san mu ba sa san kansu ma ba talakan da yake mara galihu kamar bature in ka je kasar su kaga birni ya kai birni kan ka samu mai gidan kansa a ciki ko wanda ya gaji na babansa da wuya din leburori ne to mu haka muke to yanzu a zo a haɗa abin da ba daidai ba yanzu ƙasar da take shinkafa take gero take dawa take da shanu daidai take da ƙasar da babu to don menene ingila za ta dogara da haraji da makwabtansu wanda ake kankara ba daman noma mota ma an ajiye sai dusar kankara ta rufe wannan ne zai maka masara ka ci zai maka shinkafa to mu ma a najeriya haka muke da dusar kankara to idan shi wancan ya rasa abin da zai sa wa talakan haraji mu kuma najeriya da muke da ba sai ka zo ka sa mana haraji in haraji kake so to nomai in kudi kake so ka tara babu kayan noma ka ga aiki in kudi kake so ka tara karantar da 'ya'ya yadda ake gane dutse mai alfarwa ka ga tara kudi da za ku dauko mana ra'ayin turawa ku ce kowa sai kun kara masa haraji harajin me ko ba mu da hanyar da za mu tara dukiya muna da zinar muna da azurfa muna da uranium wato koran ruwa da nan da Nijar. Kuma kar a yadda Najeriya ta dinka zuwa Faransa tana raɗa mata wata magana. Ba su da kirki. shugabansu ya ce sun cuci Nijar shugabansu ya ce sun cuci Burkina Faso shugaban Faransa ya ce sun cuci Madagascar kana tsammani za su sami Najeriya su batta shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu ko sun yi fareti kar ka manta gida kar ka manta gida faretin Faransa gawa da makace kai magana a ƙasa kada zo a ɗebi dukiyar mu a ba faransa nijar ma ta kwato da kyar ga sana muna cewa ga ta da guntun kiri sana mu ne mu zo zo mu shiga wani gurin banza na yaba wa 'yan najeriya man ra'a minkum munkaran fal yughayyirhu bi yadihi da kuka ji motsin haraji mara kan gado kuke ba mu yarda ba sai sai to kai alhaji sani baka faɗa ba ni ma ban yadda ba ban yadda da harajin nan to alhaji sani kai da bai kai yadda a fito da kuɗi a bayan ayi noma na yadda da wannan Allah ma ya yadda da wannan a karantar da matasa kar a bar su su sha wiwi muguwar kabilan nan da ta ce ta ce za ta kama sarkin yarabawa a lagos ai hankali da ita tana koya wa yarabawa samari shan giya kuma musulmi ne wallahi a najeriya manyan gurare inda musulmi suka yi dafifi akwai lagos akwai oshun akwai oyo kowa ya zuba ku gane ba sai ku riga musu kallon kamar ba musulmi musulmi ne shi yasa da na ji ɗaya ya fito daga nan na ce muslim zo nan aka ce ɗaya gashi daga barna na ce muslim zo nan muslim muslim Allah ya kashe kabilanci da kabilanci muka lura da shi da yan arewa ba za su zaɓi tinubu ba musulunci muka yarda da shi da ba don muhimmancin musulunci da muka fi muka yadda ba wallahi wani ya tafi zaben muslim muslim a lokacin ba haka yake so ba amma saboda islam to mu shi muka zaba akwai yarabawan da ba su zafi ahmad bola tinubu ba amma yarabanci fa a bakin su amma ba sa son su dan ba sa musulunci wasun su ga su da kabilar musulmi da yawa a lagos da yawa a oshin da yawa a oyo kai ekiti ma akwai musulmi da yawa na taɓa zama a ikoro ekiti shekara kamar arba'in da biyar na yi wata biyu a ganin na fatauci na neman kuɗi ni ba ci ma zaune ba ne ikoro ekiti ijero ekiti to ijero din tana daga gabar ikoron tana yamma ai kan soke ni da daddare in taka a kafa sai ina matashi ban da tsoro so da haka karabi da yarabawan banza masu so a kabilanci ba sa son ka ba su zaɓe ka ba karabi da hausawan banza masu neman kuɗi wanda za su shiga gwamnatin ka zan su kada ita kar ka yadda Allah kare mana Ahmad Bola Tinubu akan mumbarin Muslim Muslim Allah kara taimakon to jama'a mun je watan Zulhajji albarka ciki ko mun ji azumin Ramadana albarka ciki ko wato idan musulmi ya dawo daga haji sai ka ga mun canja ma kawai ga kirki ga aƙida ga nesantar bid'a da almara ba watanni ba ne inna iddata shuhur inda Allah na asyara shaharan ko to su wayancan watannin da aka yi na jamu to sai suka yi musu mugun bata suka ce in ba wata masifa wai wai watan da ya kare da in ba wai macen masifa ne in ba ku sani ba ku tambayi security september october november december suka ce watan da ya kare da wannan watan masifa ne in ji su in ji su to ana neman albarka ko kuna watan masifa duk inda security yake yanzu yana yana sabon shiri domin mabiya wannan addinin sata sace mutane tsafi wai suna yi ya sa ka duk watan da kaji ya kare da in ba to wuta Allah kiyaye mu amma mu da wato azumi la'allakum tattaqun ko ma samu tsoron Allah. Alhajju ashhurun ma'aluma. Faman farada fihin alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajji wata aikin haji sanannu ne wanda ya iya harama da haji ya zama farilla a kansa to duk da dama ya san a dokan Allah laifuffukan nan ba a yi to in ka zama ka shiga harama da haji to bala lana ta maka bala rafasa ba kwarkwasa ko matarka kakka rungume ta kana da harama da haji kar ka tsotsi bakin matarka kana harama da haji wala fusuka babu fasikanci yi wa addinin Allah tawaye fil haji a wala jidala babu jayayya ka san ga gaskiya ka kama ƙarya ka ce ana ja'ija da kai Allah ya ce babu wannan fil hajji a hajji azumi la'allakum tattaku aikin haji wala rafafa wala fusuka wala jidala fil hajji ku ji kan haji can kuma in ba in ba ku ji masifa domin wajen kyan halin biki wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin jama'a kuma shaida yau shi yace ƙara ya ce faɗi magana wa'azin Kaduna to akwai wa'azi a Kaduna mai neman alheri yana da iko mu tafi Kaduna don wa'azi mu tafi don Allah mu zama masu haƙuri mu jure duk abin da za mu faɗa mu faɗi gaskiya kar mu cuci kowa wanda bai samu daman zuwa ba ya taimaka da kuɗin mai ga talakawa da duk wanda zai sha mai don mai ɗin yanzu yana ƙanshin turare ɗan goma haka ne a taimaka wa masu zuwa wa'azi a taimaka wa matansu da 'ya'yansu ta hanyar yardattunsu ba ta shiga gidan da ba izini ba a ba da abinci a ba da abin sha a ba da sutura ana ganin haza a ƙasashen duniya ni na je wata ƙasar da na ci faranti ɗaya dubu sittin amma a najeriya ba mu kai ɗaya bisa goma wannan ba a tsada amma duk da haka tunda mun saba da daɗi akwai masu koke-koke amma mutum ya zo masallacin nan ya gani wa yake tangadi kan kafin ya fita wa ya taimake mu to najeriya ƙasa ce mai kyau a ɗaura gindin noma a ɗaura gindin kiwo a yi karatu a daina rikita mana kundin tsarin mulki a daina rikita mana dokokin ma'aikata ya za a yi a ce ma'aikata ku zo za a yi muku jarrabawa in an zo an ka ci jarrabawar sai a ɗauki wanda bai kai ka ba in kabila su ne sai a sa shi a gaba kai da iliminka sai a ce baya wannan adalci ne wanda zai zauna a inuwar Allah ranar da ba wata inuwa sai inuwar Allah imamun adilun اللهم اجعلنا منهم صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم